بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولا سافية تأسبر سافير أشرين دشدة قوة صفر هجرانا دبو ديا لدريه دو تلاتين تقوس daidai da 26 ga watan 11 2016 miladiya wannan shine darasinmu na uku daga cingiyar giyar karatukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha fadluha wallafar abu abdullah muhammad bin sa'id al-islam hafizahullahu ta'ala littafi da ke karantar da mu ainihin wato asalin ma'anar kalmar tauhidi kalmar ta Allah maɗaukakin sarki da bauta da kuma yadda ya kamata kowane musulmi ya yi mu'amala da wannan kalmar ta la ilaha illallah da ainihin ƙoƙarin bayyana mana abubuwan da ya zama wajibi mu kiyaye bayan mun faɗi la ilaha illallahu ya zamto kuma muna sanya ta a cikin ayyukanmu na yau da gobe kada ya zama cewa mujarradin faɗi da baki ne kaɗai abinda yawanci muke aiwatarwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a darsin da ya gabata mun tsaya inda malam yake jero mana dalilai da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya halicci halittu gaba ɗaya da kuma hikimar da ta sa Allah ta'ala ya sanya mu gaba ɗaya mu yaramto mu yi imani da Allah to a inda malai yake faɗa mana yana faɗa mana cewa ne na daga cikin abin da ya sa Allah ta'ala ya aiko halittu shine ya ainihin wato sanya halittu ya halicce su baki ɗaya sai dai su bauta masa saboda wannan nema Allah ta'ala zai tambayi manzanni da waɗanda aka tura wa manzanni akan cewa shin sun bi abinda manzannin nan suka zo musu da shi na sako su ma manzannin za a tambaye su shin kun isar da sako zuwa wajen waɗanda aka aiko ku shi ne faɗin Allah ta'ala falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin falaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin Allah ya ce tabbaci haƙiƙa wallahi sai mun tambayi waɗanda muka aikawa da manzo sannan sai mun tambayi su kansu manzannin an gane wannan ko shi yasa ran tashi alƙiyama Allah ya ce da su ma za ujibtum me za ku amsa me za ku bada amsa a yau istiqalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub shi ya Allah ba mu da wata masaniya kai ne nan masanin abin da ke boye su kuma al'ummomi Allah ta'ala zai ce da su, Ma za a jabtumul mursalin, wai da menene za da me kuka ansa wa manzannin da aka turo muku. Ina fata an gane wannan. Ranar da Allah ta'ala zai kirayi bayi gaba ɗayansu. Ce ma za a jabtumul mursalin, wai da menene kuka amsa wa manzannin nan ne. An gane wannan ko? Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani. Sai ma ne ya ci gaba da cewa فلا إله إلا الله كلمة الإخلاص ita wannan kalma ta la ilaha illallah fa ita ce kalmar tsaftace Allah da kuma kaita shi da bauta wa kalimatu taqwa ita ce kalmar jin tsoron Allah wa hiya al-urwatu al-wuthqa ita ce dai wannan igiyar mai kwari wa hiya al-kalimatu al-fariqatu bayna al-kufri wal-iman ita ce wannan kalmar da ta rabe tsakanin kafirci da kuma imani da Allah madaukakin sarki wala budda min i'tiqadi ma'naha ma'a at-talaffuz biha malai yace dan haka ya ba makawa sai mutum ya kudirce ma'anar kalmar la ilaha illallah ta hanyar furta ta da baki da kuma yin aiki da ita wal amali bi lawazimiha da kuma yin aiki da abubuwan da suke ɗamfare suke haɗe da wannan kalmar ta la'ilaha illallah kenan ba wai faɗin da baki ba kaɗai a'a aikinka ya nuna kana aiki da ita sannan abubuwan da aka haɗa ta da shi na gaskatawa da kuma jayuwa zuwa ga wannan kalma ɗin da kuma ababen da za mu zo mu lissafa a gabashin kayi فليس المراد قولها باللسان ma'al jahili bi ma'anaha mane ce ba abin nufi ba ne faɗin wannan kalma da harshe kaɗai ma'ana faɗinta da baki ma'al jahili amma tare da jahilcin ma'ananta an gane wannan ko abin da ake so mutum ya faɗi kalmar ta la'ilaha illallah sannan bayan wannan ya zamto cewa yana mai sane da ma'anarta kamar yadda makaranta a waɗancan ayoyi ko illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna sai dai wanda ya shirya da kalmar gaskiya ita ce la ilaha illallah sai ce wa hum ya'lamuna alhali suna masu sani ma'ana tare da ilimi ke shi yasa ma Allah ya ce wannan Allah fa'lam annahu la ilaha illallah jama'a an fahimci wannan ko fa innal munafiqina yaqulunaha domin ai munafiqai ma suna faɗin kalmar la ilaha illallah وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار الهالي كما سوسنا قسد كافرين من أسفل جدا موتا أتشان قسا قسا جدا موتا سو منافقين سكي أما سنا فإن لا إله إلا الله كو أما سن إيماني دا إيماني دا قسكيا سن إيماني دا أبنك دم فرد وانا كلمر بصيبا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين Allah ce daga cikin mutane akwai waɗanda ke faɗi da bakunansu kaga kenan sha akwai mai faɗi da baki amma saɓanin abin da ke cikin zuciyarsa yana cewa mun yi imani da Allah da kuma rana ta ƙarshe amma Allah ce wa ma hum bi mu'minina ƙarya suke ba mu'minai bane ba su yi imani ba yukhadi'una Allah wal ladina amanu suna yaudaran Allah suna kuma yaudaran waɗanda suka yi imani amma Allah ce wa ma yakhda'una ko wa ma yukhadi'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba sai kawunan su wa ma yashkuruna amma ba su sani ba wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi in kuka ce da su kada ku yi banna a bayan ƙasa qalu inna ma nahnu muslihun zai ce ai kadai ai mu ne ma masu gyara kaji ma'ana gyara masu takaice shi da kansu innama kaga ala ta hasri innama kadai nahnu muslihun ai masu kawo gyara ne Allah ya ce ala ku saurara innahum lallai su humul mufsidun su ne mabarnata walakin la ya'lamuna sai dai basu sani ba Allah ta'ala ka tsare mana imani to jama'a kun ji to munafikai suna faɗin wannan kalmar aiko amma duk da haka suna ƙarƙashin ƙasan kafare ma a gidan wutar jahannama Allah ta'ala ka kiyaye maka tsare ma'a kaunihim ay almunafiqina yusalluna wa yatasaddaqun duk da kasantuwa su munafikan nan fa suna yin sallah kuma suna ma ba da sadaka wa yasumuna kai suna ma yin azumi wa qad yahujjuna kuma ma suna yin aikin hajji alqur'ani ya nasanta mana aiko إيه الله تعالى أنا فلا بنا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم با وانا أبي هنا أنشي شير وان دا سكي با دا سونن جهادي دا, سونن شد الديني قبا إلا أنهم كفروا بالله سيدي سوسن كافر شوى الله أن كان أنكو وبرسوله سن كافر شوى النبي محمد sannan wala ya'tuna salata kama ne suna yin sallah ai ko ba ma sa zuwa wajen yin sallah wa hum kusala ba ce suna masu kasala sannan wala yunfiquna illa hum karihuna ba sa ciyarwa sai a halin ana suna ababen tirsasa ma sai an matsa musu sannan suke ciyar da addini kaga anan ashe Allah ta'ala ya nuna mana cewa suna ma yin mene suna yin sallah suna yin sadaka suna yin azumi ina fata an fahimci wannan amma kuma ba musulmai bane in ji Allah ta'ala shi yasa ma idan munafiki ya mutu aka san cewa munafiki ba za a yi masa sallah ba duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma ya ma ainihin wato Abdullahi bin Ubay bin Salul amma kuma bai kare wa wani munafiki sallah ba har ya koma ga Allah saboda me Allah ta'ala ya hana shi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri kada ka sake yi wa ɗaya daga cikin su da ya mutu sallah kada ma ka tsaya akan kabarin sa domin yi masa addu'a saboda mene innahum kafaru billahi wa rasulihi domin su sun kafe cewa Allah da manzansa kuma wa matu wahum fasiquna sun mutu suna kafirai Allah ya ce ma wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum kada dukiyoyinsu da ƴaƴayensu su kayatar da kai su burge ka ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka tsare mana imanin kenan abinda ake bukata mutum ya imani da zuciya sannan kuma ya yi aiki da wannan kalman bayan ya faɗe ta ainihin wato akan harshensa fal muradu abinda ake nufi anan i'tiqadul qalbi shine mutum ya kudirce wannan kalmar ta la ilaha illallah a zuciyarsa wa nutqul lisan da kuma furta ta akan harshensa wal amalu bi muqtada la ilaha illallah da kuma yin aikin da abinda wannan kalmar ta la ilaha illallah take hukuntawa jama'a ina fata an gane wannan duk abinda wannan kalmar ta la ilaha illallah take hukuntawa to ya kamata ya zanto mutum yana kokarin bibiyar wannan kalma din wadhalika mare yace wannan ko yana kasancewa ne بإخلاص العبادة لله تعالى كنجي جماعة yana kasantuwa ne kaɗai wajen tsarkake Allah maɗaukaki saki da bauta an gane wannan ko wa tarki ibadati ma siwahu subhanahu wa ta'ala da kuma barin dukkanin wani abu wanda ba Allah ba wanda tsarki ya tabbatar masa maɗaukakin sarki fala ilaha illallah kenan kaga kalmar nan ta la ilaha illallah kalimatu nutqi kalma ce wacce ake furta ta a baki wa ilmin sannan kalma ce da ke bukatan asanta a san meye ma'anarta wa amalin kuma kalma ce da ke bukatar mutum yayi aiki da ita a cikin addinin sa ne da gobe wajen bautawa Allah madaukakin sarki wa ma'ana la ilaha illallah asalin ma'anar kalmar nan fa ta la ilaha illallah ai la ma'budu bi haqqin illa Allah abin nufi babu wani abin bauta nisa cancanta sai Allah shi kadai wa ghayru Allah in ubida fa batil dukkanin wani abu wanda ba Allah ba dukkanin wani wanda ba Allah ba idan an bauta mishi to an bauta mishi ne da ƙarya an bauta mishi ne bisa zalunci an bauta mishi ne bisa bata an bauta mishi ne bisa ƙirƙiran ƙarya sannan an bauta mishi ne bisa hasara na abin da ba shi da fa'ida jama'a ina fata an gani kuma an bauta mishi ne akan abin da ke ainihin wato kore gaskiya da kuma adalci don allah maɗaukakin sarki jama'a shi ne wanda ya halici kowa da komai ya ko idan ya zamto babu wanda ya halici waɗannan kowa da komai babu wanda ya iya wannan halittar babu wanda ya iya rike sama ya zamto ba ta haɗe da ƙasa ba sai dai shi ɗin ya fitan mana da tsirrai a ko'ina da ina ya ba mu ruwan sha ya ba mu iskar da muke shaƙa ya mana baiwa na kasanto mu ‘ya'yan wasu iyayen wasu ƙannun wasu ya mana ni'ima na kaya da za mu sa a cikin mu kamar dabbobi muna tafiya tsirara ba yi mana tagomashi na alkhairi ashe babu wanda ya cancanci abotawa sai wa sai shi kadai tun da ba mai irin wannan sai shi kuma shi ne mana alkawarin cewa in muka tsaya muka bauta masa bisa cancanta to lalle ya mana alkawarin kuma zai ba mu aljanna ka duba dinyin wanda Allah ta'ala ya maka in za a kwatanta da yawan bautan da kake wa Allah za ka sha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin Imam Bukhari yake cewa babu ɗaya daga cikin ku da aikinsa zai masa tasiri wajen shiga aljanna wanda zunzurutun yawan aikinsa Allah zai kalla ya sashi aljanna sabai suka ci a wala anta ya rasulullah ya manzon Allah hadda kai yace wala ana hadda ni inji manzon Allah yace illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu sai dai idan Allah ta'ala ya lillibe ni da wani irin jin kai daga wurinsa Allahu akbar kaga shi ba goyi za a yi wa Allah ba ballan da naka ce to kai yanzu ka kai wani matakin da ba ba ruwan kama da bautan Allah kai kake ban Allah bashi manzon Allah har ya gama rayuwar shi bai fi Allah bashi ba bauta yake yi har lokacin shi na ƙarshe mintin shi na ƙarshe sakal din shi na ƙarshe da barin duniya manzon Allah ya bar bauta Allah to kaga kenan duk wanda zai ce maka shi yanzu ya wuce ya fi ƙarfin ma yayi bautan yaya wanda mabiyin manzon Allah ne la ko a ce ka kai wani matakin da baka bukatar ma in kai aiki Allah ya baka lada jama'a na fata an gane wannan manzon Allah har ya bar duniya yana neman lada a wurin Allah aiki manzon Allah yake tukuru yana kokarin kawar da mutane gaban abin da zai sa su shirka domin shirka jama'a ita mafi girman zalunci kamar yadda muka fara Allah ta'ala ya fada inna shirka la zulmun azim ita ce kadai wanda in fa kai ba in ka shiga wuta ba maganar wuta amma duk sauran ayyukan zalunci in kayi za ka iya shiga wutan a karan fari mutum ya yi shekaru aru aru an yi masa azaba bayan haka kuma dai za a ciro shi a sashi aljanna amma kuma ya bayi dare ya so ba ko don kowa so yake da zaran an kai shi kabari to shikenan kuma a ce tun daga nan tafiya ta tafi domin Allah ta'ala da kansa ya faɗa cewa ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ya Allah dukkanin wanda fa ka shigar da shi wuta to wannan mutumin ka riga ka wulakantar da shi ka zo tozartar da wannan mutum duk wanda ya shiga wata jama'a shi yasa a sautu ali imran Allah ya faɗi cewa kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai za ta dandane masifa da bala'i irin na mutuwa amma sai Allah ya ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah sani dai kadai za a cikan ya muku ladaddakin ayyukanku a ran tashin alkiyama Allah ta'ala zai zo da waɗannan ayyukan cikakku wala yuzlimu rabbuka ahada ubangiji ka bai zalunci kowa ba sai Allah ta'ala ce faman zuhziha 'anil nari duk wanda aka tsiratar da shi gabarin shiga wuta wa udkhila janna aka shigar da shi aljanna faqad faz to wannan ya rabauta Allah ka sanya mu daga cikin su sai Allah ya ce amma ku sani wa malil zalimina min ansar azzalimi ba su da wani ba su da mataimaki a gidan lahira jama'a ina fata an gane wannan to abin da kira jama'a da sunan al-batil za ka yi fata shi da suna dalalu bata kenan ko wa kadhibun da ƙarya wa sharrun da sharri وشيطان لشيطان an gane ko wal buhtanu da kuma kirkiran ƙarya a dindina wa Allah sannan yana ana kiran abu amalul batil idan ya zanto aiki ne wanda ke khasirun la fa'idata fihi aiki ne wanda yake hasararren aiki wanda babu wata fa'ida a cikin sa an gane wannan ko kuma shine abin da yake munafil lil haqqi wal adl abin da ke kore gaskiya da kuma adalci shi ne abin da kira albaɗin ƙwada ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce zalika wannan kenan bi annan allaha huwal haƙƙo domin yadda al'amarin yake lallai allah ta'ala shi ne fa gaskiya allahu akbar gaji allah ta'ala shi ne mene shi ne gaskiya wa annama ya da'una min dunihi huwal batil kuma lalle dukkanin abin da ake kira wanda ba Allah ba wannan abin bata ne wannan abin ƙarya ne wannan abin ƙage ne wannan abin ainihin wato hasara ce ba fa'ida ce shine wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil sai Allah ya ƙara ce maka wa anna Allah huwal aliyul kabir kuma lallai Allah ta'ala shine madaukaki akan al'arshin sa kuma shine mai girma wanda ainihin wato babu wani abu da ke gagararsa wannan aya tana suratul hajji aya ta 62 wa qala subhana kuma Allah wanda sarki ya tabbatar masa yace fa'lam lalle ka sani ka nemi sanin cewa annahu lallai yadda al'amarin nan yake fa la ilaha illallah babu abin bauta bisa cancanta sai Allah wastaghfir li dhanbika dan haka ka nemi gafaran zunubanka a wajen wa wannan magana jama'a da wa ake yi da manzon Allah yake yi ko kenan indai har Allah zai faɗa manzon Allah wannan magana yaya kuma mu eh kenan akwai wanda za a waye gaike shi bai istighfari ba kai shi ya wuce wannan matakin shi ke bin Allah bashi zai yi ba zai yi wa jama'a gashi Allah ya faɗa manzo Allah kuma aya ba so ki taba jama'a tana tana aikin ta qala shaykhul islam rahimahullah shaykhul islam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi Allah ya ji kansa yace al-ilahu wanda ke kira suna al'ilahu huwal ma'aluhu shi ne abin bauta wal ma'aluhu huwal lalli ya sahiƙo an yi ubada shi ko wanda kira al ma'aluhu shi ne wanda ya cancanci abauta masa shi kaɗai jama'an gane wannan ko wannan magana tana cikin littafin majmu'ul fatawa mujalladi na goma shafi ɗari biyu da arba'in da tara wafin lugha a yaren larabci kuma يقال تأله الرجل إذا تعبد أكن شيء تأله الرجل متين ياي بوتا إذا يا بوتا وانا أبو سيأتي تأله والهمزة واللام والهاء أن كان وانا كو da wannan hamza din da lamun da kuma ha'u kaman ka ce ne aliha ya bauta shine aslun wahid duk asali ɗaya ne wa huwa ta'abbud shine dai bauta an gane wannan ko shi yasa Allah Allah ta'ala ke suna wane Allahu ma'ana abin bauta an gane wannan ko wannan magana ta cikin dafin mu'jam maqayis lugha a mujallali da shafi na 200 shafi na 127 tahqiqin Abdul Salam Harun jama'an gane wannan ko la ilaha illa Allah ma ne yace babu abin bauta bisa cancanta sai Allah ma'ana ma'ananta la ma'buda bi haqqin illa Allah babu wani abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai fala budda min ifradillahi wahdahu bil ibada kenan kaga babu makawa wajen kadaita Allah madaukakin saki da bauta shi kadai wa huwa tauhidul uluhiyya wannan kuma jama'a shine tauhidul uluhiyya an gane wannan ko shi tauhidul uluhiyya ma'ana tauhidin bauta ko وهو الذي وقع فيه الخلاف to a wannan tauhidin ne jama'a aka samu matsala tsakankanin al'umma da wannan tauhidin na bauta domin arnan garin makka da sauran kafirai gaba ɗayansu alƙur'ani ya bamu labarin cewa inda za ka ci da su wa ya halitta san mai da ƙasa za su ce maka waye wake saukar da ruwan sama ya fidda tsirrai ya yi kaza da kaza za su ce maka wane ne a'a amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya ce musu to lalle ni din nan Allah ya aiko ni a matsayin manzo kuma ya aiko ni cewa in kiraye ku zuwa ga bautan Allah shi kadai ba tare da an gwama shi da wani auren bauta ba sai ka ce o'o abin mamaki a ja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu kai sai ka sanya abin bautan ya zama kwaya daya yanzu kai an tambaye su wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaquluna man Allah wala in sa'altahum man nazala min as-sama'i ma'an fa ahya bil arda min ba'di mawtiha la yaquluna man Allah قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لمن لله an gane wannan ko jama'a haka zaka ji alqur'ani yana faɗi to amma yayin da manzon Allah ya gama kiran su kuma suka ce to yanzu za ka sanya abin bautan ya zama kwaya ɗaya suka ce wa inna haza la shay'un ujab ce tab lalle wannan abu ne abin ban mamaki abin bautan ka sanya shi zanto kwaya ɗaya tilo duk gumakan nan na ka'aba da ke kewaye a ce an dina bauta musu sai wajen ubangiji kwaya ɗaya suka ce ba za mu imani ba sai suka yi girman kai shi yasa alqur'ani ya faɗa maka innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun su sun kasance idan aka ce da su ba abin bauta bisa cancanta sai Allah yastakbiruna sai ga sun kama girman kai wa yaquluna sai ka ji ma suna cewa a inna latariku alihatina yanzu mu dinnan zamu bar ababen bautan mu li sha'irin majnun da wani mawaƙi mahaukaci kalmar zuwa Allah ya faɗa wannan magana fa ashe yau wani ya zage ka ya ci mutuncinka ya kira ka da suna kala kala ya ci ma kaza ya ci ma kaza ashe ba ruka damu bane aikin makiya addini ne a yau da gobe da jibi da gata da citta har duniya ta nade jama'a in dai za ka tsaya ka yi kiran mutane zuwa ga gaskiya zuwa ga kaɗe ta Allah da bauta sai wani shi an saba masa ina fata an gane wannan jama'a duk lokacin da aka ambaci Allah shi kadai to waɗanda ba su yi imani da lahira ba sai ka ji sun samu damuwa sun samu shin shiga cinkunci haka Allah ya faɗa wa idza zikra Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zikra alladina min dunihi idza hum yastabshirun in an ambaci wani wanda ba Allah ba sai ana ta bishara yawa haba yanzu muka ji karatu malam an gane wannan ko Allah ta'ala ka kiyaye mu to jama'a kun ji malai ci gaba da cewa ah wa huwa alladhi waqa'a fihi al-khilaf wa dabbat bi sababihi al-khusuma kuma a dalilin wannan tauhidin jama'a na bautan Allah shi kadai ko akan ta ne fa aka sami husuma da musu da jayayya a kankanin ainihin wato bayan Allah ولا ولأجله نصب سوق الجهاد أدليل wannan kalmar ta tauhidi jama'a akanta ne aka kafa tutan jihadi fal uluhiyatu ma'naha al ibada kenan kaga al uluhiyya ma'ananta menene al ibada kenan dai ne kace tauhidul uluhiyya ko kace tauhidi menene tauhidul ibada wa ma'na la ilaha illa Allah ma'anan la ilaha illallah inda jami'i ahli lugha a wajen malaman larabci gaba daya wa ulama'i tafsir da malaman tafsiri wal fuqaha da malaman fiqh kulluhum yufassiruna al ilaha bil ma'bud gaba daya suna fassara kalmar al ilahu da suna al ma'bud wa ta'alluha bit ta'abbud kalmar al ta'alluh ita kuma ma'ana at ta'abbud بمعنى بوتاغ الله ملكوتين سكي مالك وأما العبادة أما إذا عبادة فعرفها بعضهم بأنه ما أمر به شرعا وصدق استماع لما يسكتش أبن لا كنفي لكم عبادة شين دكا أبن الله تعالى يأمرني أشرعا شيء لتشوى مؤيكة مباي من غير اضطراد عرفي باتارد أينهم واتو سنة ونن كلمة أمسين wazani na ainihin wato na ainihin al'ada ba wala iqtida'in aqli ba tare da hukunta wannan kalman da hukunci irin na hankali ba wal ma'thuru 'ani salaf abinda aka sani daga wajen magabata na kwarai tafsirul ibadati bit ta'a shine fassara kalman al-ibadatu da ma'anar mene yin da'a ga Allah madaukakin sarki cikin dukkan abin da ya umarni da kuma hanuwa ga barin abin da Allah ta'ala ya haramta فيدخل في ذلك فعل المأمور زي شي cikin wannan kenan aikata dukkanin abinda Allah ta'ala ya umarni da aikata wa tarkul mahdhur da barin dukkanin abinda Allah ta'ala ya haramta min wajibin na ainihin wajibi wa mandubin da mustahabbi wa tarkul manhiy anhu min muharramin wa makruh da barin dukkanin abinda Allah ta'ala ya haramta da kuma abinda yake abin kyama فمن جعل نوعا من انواع العباده لغير الله dukkanin wanda ya kuskura ya sanya wani nau'i daga cikin nau'o'in bautan Allah ga wani Allah kaddu'a'i kamar addu'a wani ya tsaya yana roƙon wani kowaye shi idan ka roƙe shi ka yi shirka da Allah wasu juji da kuma yin sujada jama'a ba a yi wa kowa sujada sai Allah duk wanda ya yi wa wani sujada shi ma jama'a wannan mutumin ya ainihin saba wa Allah madaukakin sarki wazabihi haka nan yanka ba a yin yanka da sunan wani Allah shi yasa ma Allah ya ainihin wato ya ainihin zargi mushrikai ko saboda suna yin yanka da sunan waye da sunan wani Allah wa ghairi zalika da wasu waɗannan to na'am wan nazari da kuma yin bakance yin alwashi duk wanda ya alwashi da wani Allah jama'a wa ghairi zalika da wasu waɗannan fa huwa mushrikun jama'a wannan mushriki ne sunan shi wane mushriki ne ba mu Allah da wani auren bauta saboda menene addu'a haƙin wane ne na'am yana yiwa ka roki wani wanda ba Allah ba ba zai yiwu ba jama'a cikin abin da ba wanda ke iya sewa sai Allah kashi muke magana anan Allah ta'ala ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kuma ubangijinku ya ce ku roke ni zan amsa muku ha wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani ashi hakin wane addu'a hakin Allah ne shi kadai wasujud yin sujada ma hakin wane ne shi yasa kafaran maka wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura sun san su ma yin sujada bauta ne a wurin Allah kenan duk wanda aka yi wani yawa wani sujada jama'a wannan sunan shi mushriki in dai wani Allah ka kalla tsaban idansa kai masa sujada ka zama mushriki jama'a Allah ta'ala ka kare mu ka tsare mu saboda sujjana nawa ne ne wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada ima ka fasara cewa wajen yin sallah ima ka fasara cewa gabobin yin sujjada nawa ne ne na Allah dan haka ba a yi wa kowa sujjada da waɗannan gaban sai wane sai Allah shi kadai haka nan abin da ya shafi ainihin wato makanci ko yanka in ka je ka yanka da sunan wani kankaya ilu ina fata an gane wannan ko gargaya iri kuma waye da sunan aljani kaje ka yanka da sunansa kai ne yayi shirka wanda ya aikata wannan jama'a ko waye yanka da sunan wani Allah jama'a sunan shi mushriki shi yasa ma Allah ya hana mu cin naman mushrikai wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisqun haka Allah ya ce Allah ta'ala ka kiyaye mana tsare mana imanin haka nan jama'a bakanci bakanci ba a yi sai ga Allah shi kadai ka ce na yi wa wani alwashin cewa na samu kaza sai kaza ya faru kayan shirka da Allah yufuna bin nadhiri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ka gani ashe annabun haƙin wane ne haƙin Allah ne an gane wannan ko wa ghairi zalika da wasu waɗannan wala ilaha illallah ita wannan kalmar ta la ilaha illallah متضمنة للكفر بما يعبد من دونه كلمة ce wacce ta kunshi kafircewa dukkanin abin da ake bautawa wanda ba Allah ba jama'an gane wannan kuwa mana kai kanka kafin ka zama musulmi sai kai kafirci amma me zaka kafircewa dukkanin abin da ba Allah ba sai ka ce da kace la ilaha ba abin bauta bisa cancanta ka kafircewa ne wanda ba Allah bake nan ko sai kace to illa Allah sai dai Allah kaga nan kuma ka tabbatar da cewa Allah kare zaka bautawa ka kore dukkanin wani wanda ba wa ba dukkanin wanda ba Allah ba jama'an gane wannan ko na'am sai malai ce li anna ma'ana la ilaha illa Allah domin ma'anan wannan kalma ta la ilaha illa Allah ithbatul ibadati lillahi wahda shine tabbatar da bauta ga Allah shi kadai walbara'atu min kulli ma'budin siwa da kuma barranta da yin farnu farnu da yin barambaram da dukkanin wani abu wanda ba Allah ba wa hadha ma'na al-kufri bima yu'bar bin duni wannan shine ma'anan ka kafirce wa dukkanin abin da ba Allah ba jama'a ina fata an gane li'anna ma'na al-kufri domin jama'a ma'anan kafirci bima yu'badu min dunihi da abin da ake bauta wanda ba Allah ba shine albara'atu minhu na farko shine ka barranta ya zanto kayi baran-baran ba ka ba wannan abu sannan nabi mene wa'tiqadu buqlanihi da kuma kudircewa a zuciya cewa tabbas wannan abin da ake bautawa ƙarya ne wannan abin da ake bautawa bata ne wannan abin da ake bautawa kirkiran ƙarya ne hasara ce ba fa'ida a ciki jama'a ina fata fahimci wannan na'am sai ma ne ci gaba da cewa wa hadha ma'na al-kufri bil taghut wannan fa shine ma'anan kafir cewa taghut fi qawli Allah ta'ala cikin fadin Allah ta'ala faman yakfur bil taghut duk wanda ya kafir cewa taghut wa yu'min billah ya kuma yi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa wannan lallai tabbaci haƙiƙa ya yi riƙo da igiya mai ƙwari sai ma Allah ce baka lamki soma laha igiyar da ba ta yankewa ba ta gutsurewa ba ta rabewa wallahu sami'un alim lallai Allah mai ji ne kuma sani wa taghutu to ga fasar ma'anar taghutu jama'a ba wai cika ba cika baki bane da cika gari da kalmar taghutu in aka ce at-taghutu a yaren alkur'ani da yaren sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai ake nufi a tawut sai ma da ce ismun kalmar tawutu suna ne likulli ma'abudin siwallahi ta'ala suna ne na dukkanin wani abu da ake bauta wanda ba Allah ba Allahu akbar kaga kenan da an ce a tawutu ka san menene dukkanin abin da aka bauta wanda ba Allah ba mutum ne manzo ne cikin manzanni mala'ika ne cikin mala'iku waliyi ne cikin waliyan Allah a'a aljani daga cikin shedanu dukkanin abin da aka bauta wanda ba Allah ba kabari ne kango ne bishiya ce dutse ne rana ce wata ce duk abin da aka bauta wanda ba Allah ba sunan shi mene at-tawut kama fi qawlihi subhanahu kamar yadda cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki wanda sarki ya tabbatar masa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan tabbaci haƙiƙa mun tada a cikin kowace al'umma da wani manzo an i'budu Allah manzon nan cewa yake ku bauta wa Allah jama'a shi kadai wajtanibu taghuta ku nisanci taghutu ku nisanci bauta wa dukkanin wani abu da ake bauta wanda ba Allah ba kaga ya ma'ana ka fito ko jama'a wala ilaha illa Allah laha ruknani wannan kalmar ta la ilaha illa Allah tana da rukune ne guda biyu annafyu wal ithbat korewa da kuma kokarin tabbatarwa fala ilaha fadin la ilaha da mutun zai yi tanfil ibadata an kulli ma siwa Allah ta'ala shine kore dukkanin wani nau'i na abin da aka bauta wanda ba Allah ba korewa dukkanin wani abu wanda ba Allah ba wa fadi wa illa Allah fadin kalmar illa Allah kuma tuthbitu jami'al ibadati lillahi wahda tana tabbatar da ainihin wato dukkanin bauta ga Allah da shi kare Allahu akbar shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama hadisi imamu tirmidhi da ya ruwaito daga abdullahi dan abbasin Allah ya kara mishi yadda ci wata rana ina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin hawa sai manzon Allah ya ce ya gulam ya kai dan yaro inni uallimuka kalimat ni din nan zan karantar da kai wasu kalmomi na farko shine ihfazillah ka kiyaye dokokin Allah yahfazka shi kuma Allah zai kiyaye ka إذا سألت إذن ذاك يروقه فاسأل من فاسأل الله كروج الله شي كدي مغنى تاغاني وإذا استعنت إذن ذاك نيمي تيمكو تيمكو نا آغاجي وند بامي إيه سي الله فاسأل الله فاستعين بالله كان يمي تيمكو أورنوا شي يسا ما الله إياك نعبد وإياك نستعين كاغوان تبتر توحيدي sai mai nuna maka cewa dukkanin wanda ba Allah ba to tsumma ne duk wanda ba Allah ba jama'a kowaye shi duk cika bakinsa duk girman rigarsa duk girman rawaninsa jama'a tsumma ne shi ma'ana ba shi da wani katabus ba zai iya amfani da kai komi ba kamar yadda ba zai cutar da kai komi ba sai dai in Allah ya nufaci wannan abin ya same ka sai karkata Allah yana abbas ce wa'ala to kai Allah yana abbas ka sani law anna al ummata da a ce mutanen duk duniya za su taru law itama'u ala an yanfa'uka bi shay'in da za su taru dan su amfana da kai wani abu manzo Allah ya ce lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka ba za su yi amfani da kai komi ba sai dai abin da Allah ya kaddara za ka samu na amfanin nan ashe mutane sun zama mai ne in mokara kenan ko ba za su yi cutar da kai komi ba haka nan wala mujtama da za su yi taro su yi gangan ko ala an yadurruka akan su cutar da kai lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk ba za su iya cutar da kai komai ba sai dai da abin da Allah ya kaddara dama zai same ka manzon Allah ma yace mai to ka sani rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf an dauke alqalamin da aka gama rubuta kaddara takaddin da aka rubuta kuma sun yi mene sun bushe na fata an gane wannan jama'a Allah ta'ala ka tsare mana imani to kaga kenan ashe Allah ta'ala shi kadai ne wanda yake abin bauta kuma shine kadai mai iko a ainihin wato kan komai والنفي والإثبات هو التوحيد الذي جاءت به الرسل كوريوا da kuma tabbatarwa shine kadaita Allah nan wanda da shine manzannin Allah suka zo suka kirayi al'umma baki daya wa unzilat bihi alkutub da shine kuma Allah ta'ala ya dinga saukar da littafai wa huwa ithbatul ilahiyyati lillahi wahda shine tabbatar da bauta ga Allah shi kadai babu abokin tarayya بأن يشهد أن لا إله إلا الله أنا كرم متاني زوا غمي زوا شيدا وباب أبي متابسة تنتنتا سي الله ولا يعبد إلا إياه كما gaba ɗaya manzanni sun kira akan cewa kada a bauta wa kowa sai wa sai Allah shi kadai wala yatawakkala illa alayhi kuma kada a dingina kada a dogara ga kowa sai wa sai Allah shi kadai domin jama'a duk wanda kai dogara kai shi shi ma din menene shi ma neman dogara da wani yake ko ballanta na wani wanda shaidan ya bi hankali yace wani in na kira Allah kai kuma ka kira ni kaga kenan shi ya san ya karanto kai nashi ne shi kuma shi na Allah ne ko wai shi dai zagayo zo yace mai to kai ma ka ce Allah yana kiran Allah kai za kira Allah ba ana tafiya kan teku wai sai wai shi wanda sai ya nitsi wai da ya zuwa bai gan shi bai ce a kana ina wai sai sa mai tsago shi ina ce maka ai kai ba kai matsayin ka kira Allah ba in na kira Allah kai ka kira ni kaga wannan tabu ne ba nan ba inda ake da sai sai inda kasuwan jayin ke ci ko sai ce maka to ai kai baka fahimce ba wannan haƙiƙa ne ko ko ilimin haƙiƙa ne Allah ka tsare ko ilimin bani to ai mu komai zahiri Allah ya mana a duniya ko duk karatun da ba zahiri muke karantawa akwai wani abu na bajini kuma an kaji an fara wani zaurance ana cewa akwai wasu kaza akwai wani kaza to ana sa abadda abadda sawu ne wani yana neman ya ci kasuwa ke kasan in kasuwan ta gama ci kuma to shi kenan kuma al'amara sun lalace to in aka yi rashin dace kuma kai ka shiga cikin geren gen waɗanda aka ci kasuwan da su ka kai hasara ko tun da ka ji da kuɗin ka yi domin ka siyo mene ka siyo kaya sai kuma aka damfare ka ka dawo gida zero ba komai yaya an yi asara ko ba a yi ba an yi asara Allah ka kiyaye mu Allah ta'ala ka taimake mu to jama'a kun ji wala yuwali illa lahu kuma mutum kada yayi soyayya ya kaunaci wani kowane ne shi sai domin Allah jama'a ba a soyayya sai dan Allah shi yasa ran tashar kiyama Allah ta'ala zai kiraye dukkanin waɗanda ke kaunan juna saboda Allah Allah ta'ala ce aina lil mutahabbina bi jalali ina waɗanda suke suka kaunaci junansu saboda girma na al yawma udhilluhum a yau din nan zan sasa a kashin inuwata yawma la dhilla illa dhilli a ranar da babu wata inuwa sai tawa inji Allah kaga ashe wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa liman illa lillah a wani hadisi da manzon Allah ya ya kawo mana wasu abubuwa masu amfani wanda za mu zo mu ci gaba mu ci karo da hadisin anan gaba ina fata an gano jama'a ka'ida kenan jama'a ka tabbatar ba an bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai ka tabbatar da annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kishiya dan wani in za zaka shekara kana ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji kawai to dai yanzu aka fara ne sai ya shiru abin shi amma da ka fara ambatan farnan wani sai ka ja fara ihu yana kan ba a to kenan ana yin wannan dan akwashe wa ai mabiya akwashe wa manzon Allah mabiya a baiwa wani ko to mu cewa muke a'a ba wani wanda ya cancanta ma a bi shi kowa kashi nan mabiyi ne manzon Allah shi kadai ne Allah ya wajabta mana mu bi sai ko malaman Allah waɗanda ke karantar da mutane addinin Allah ba wani wanda aka ce mu bi don haka kowaye shi in ba za mu bi shi ba in an ce a'a to ai jikan annabi ne to mun ji jikan annabi ne to yanzu kai jikan an buga kanka sai kai fushi ko ko jama'a ai kai ma kama kai ma kamata ya kabuwa ne ka buga kan naka kawai a zauna lafiya ko ai bai kamata a buga kan kuma kai fushi ba da ba zaka kanka ke rawa ina da shi ya ce jikan wani jikan kakan na fata gane wannan kaga da shi kake cin kake wannan tare kuran ko eh da shi ake wannan boye sun a wuri daya Allah ka tsare mana imani mm eh karatun yana da wahala wala yu'adi illa fihi sannan jama'a kada mutum ya yi ya sai domin Allah idan kana kiyayya da mutum ka kishi domin yaki Allah ina fata an gane wannan ya zanto tun daga lokacin da zaka kiyayya da shi ba kawai saboda wani abin da zuciyarka ke so bane ko saboda ya matsa maka ko saboda ya ci maka gefen gona ko saboda a'a ya zanto kana iya da mutum saboda ya ki Allah saboda ya ibin dokokin Allah madaukakin sarki wala ya'malu illa li ajalihi mutum ya zanto kuma ba zai yi aiki domin kowa ba sai domin Allah jama'a kun yi ba da lada ba Allah ba ko manzon Allah ya baya ba da lada ko wa yake ba da lada ka'ida kenan manzo Allah ka ce kul ma sa'altukum min ajri fa huwa lakum ba da tambaye ku wani lada akan wannan aikin sakon sakon naku ne na kawo muku Allah ne ya aiko ni ina fata an gane wannan ni dan sako ne kawai fa inna ma alayka albalagu wa 'ala alhisab Allah ce kai abin da jikin ka ya kai manzon Allah ka isar da sako amma hisabi nawa ne ne to kai zaka ga cewa wani kaza wani kafiri ne wani dan wuta ne in ka buwa na sallah ma sallar ka bace ba ka kafirta kaga akwai matsala kenan ku ka zama yanzu kai ne mai hukuntawa akan kashin wani dalili babu babu jama'a والذي يتضمن التوحيد الذي جاءت به الرسل اثبات ما اثبته تعالى لنفسه shi yasa ma jama'a ya zama cewa abinda wannan tauhidin ya kunsa jama'a shine abinda na'am شيء ولذلك يتضمن التوحيد الذي جاءت به الرسل saboda haka ne ma wannan tauhidin da manzannin nan suka zo da shi ya kunshi ithbata ma athbatahu Allah ta'ala li nafsihi abin da ya kunsa jama'a shine kai tabbatar wa Allah abin da Allah ya tabbatar wa kansa to kaga kenan akwai bata tufa jama'a a nan garin Kano a nan kasar Kano ba sai an je da nisa ba akwai masu kiran Allah da sunan mace sai Allah ya labbaiki ya maimuna wai ai Allah bai ce ka a kira sunan shi da sunan mace ba a ina ne Allah ya ce haka in ka ce to ai gashi ma Allah ya faɗi cewa wannan munin aiki ne to amma sai ka ji gashi nan wasu na kiran sunan da Allah suna maimuna labbaiki ya maimuna to wai Allah ake kira maimuna ga su nan jama'a a Kano a nan Kano ba sai ba sai nan kuma suna fitowa fili suna faɗa suna yadawa cewa a faɗa a yada mun faɗa din kaga wannan jama'a ba a yi wa Allah wata sifa da wani suna jama'a sai abin da Allah ya tabbata wa kansa shi yasa wani muka tsaya jama'a ba ma cewa to ai Allah shine mai yin kaza to dan haka sai muka kira mai suna mu ce ai sunan shi mai kaza ya nuna Allah ne sunan shi kaza a ba ma haka mun tsaya iyaka abin da Allah ya tabbata wa kansa da sunayen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa kansa shi ma na iyaka na muka tsaya mu ba ma wucewa muna tsayawa ne inda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya Allah ya kira sunan shi da suna Allahu mun yarda Ar-Rahman kuma sai mu ce Ar-Rahman Ar-Rahim sai mu ce Ar-Rahim amma dukkanin wani suna wanda ba Allah bane kira kansa da shi ba za mu jingina wa Allah wani sunan ba to wannan tauhidin da manzanni suka zo shi jama'a ya kunshi tabbatarwa Allah madaukakin sarki da sunayen da ya tabbatarwa kansa da sifofin da ya tabbatarwa kansa an gane wannan ko min al-asma'i was sifat daga cikin sunaye da kuma sifofi malai ya ci gaba da cewa wa hadhihi kalimatu nafiyun wa ithbatu kenan kaga wannan kalma ta la ilaha illallah kalma ce ta tabbatarwa da kuma korewa wala yatimmu tauhidu illa bihima jama'a tauhidi kada ta Allah baya tabbata sai da tabbatar da abubuwan nan guda biyu bi nafi ilahiyya amma siwa Allah ta'ala na farko shine kore bauta kore cancanta bauta ga dukkan wani wanda ba Allah ba min al-mursalin daga cikin manzanni hatta muhammadin sallallahu alaihi wasallam kai hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har shi ba za a ce abautawa manzon Allah ba saboda shi kansa yana kiran zuwa bautan wane ne bautan Allah babu kuma inda Allah ya ce fa'budur rasula bautawa manzon ko babu sai dai a ce fattabi'uni ko ati'u Allah wa rasulahu amma ba inda Allah zaka ji ya kawo maganar kalmar bauta ya jingina ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan manzon Allah shi ba abin bauta bane ba Allah bane wa min al malaika hakan daga cikin malaiku ba wani wanda zaka kira shi sunan Allah ko ya zama abin bauta hatta jibril kai har jibril har malaika jibril fadlan an ghairihi ma min al anbiya was salihin ballantana ballantana wani daga cikin wanda ba annabawa ba ba kuma salihan bayi ba wani tukururu kawai ya zo ce maka shi Allah ne amma an matsa mai ya ce to ai laifi na da na halice ka nan ba an yi wannan amalali ba nan a nan malali an samu wani yaro da wannan hakika ya zo yana kiran cewa komai Allah ne yayansa ya same shi ya dinga dukansa a ɗaki ya masa dukan tsiya bayan ya gama masa yana cin dukansa ya gama ya ce to wallahi laifi ya yi mana da na halice ka ya ce bayanin nasa ina fata gani to kaga da shine malicin abun haka ma zai yi da kallon shi ko ya ce mut shikenan mutu ko sai a ga yanke ya mutu to amma Allah ya sha duka kuma ya kasa komai kina Allah menene wannan Allah ƙarya ne jama'a ina fata an gane wannan i to jama'a wannan tauhidin ba kokarin tabbatarwa da Allah bautan ne shi kadai akan shi nake ta yaki in kaji mutum yana babatu ya ta ai ta maganganu ai ta surutai to wannan abin da yake san a kawar da mutane gaban bautan Allah zuwa bautan wani mu kuma cewa a'a a'a mu mun yi antifati mu mun tsaya ne a fatin Allah da manzon sa kawai abauta Allah shi kadai kada kuma a hada shi da kowa da komi wajen bauta shi kadai din nan shi kada bauta mai ina fata an gane wannan rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا كاتب din ma mai suna irin na Allah to wani ya ce da kare da alade ba duk abin botan su to ga an faɗin wannan maganan da Allah akwai hankali tare da shi shi yasa jama'a ba a kula da yawa wajen maganan duba shari'a kace ai mu ka fi yawa yanzu duk yawan nan namu a ce mana batattu يا القرآن يفدا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكثير منهم فاسقون أما كذو مكان ما سيريا قليلا ما تشكرون وإن تطع أكثر من في الأرض تضلوك عن سبيل الله إذن كي كي كي, كي بيايا كبي ما في يوم وإن كي باين قصا يضلوك عن سبيل الله إن جاء الله لا سبت لك كبر ما خنين الله Allah ce in yattabi'una illa dhanna ba komai suke bi ba sai zato da shaci fadi wa inhum illa yakhrusu ba komai suke yi ba jama'a sai tatsuniyoyi Allah ka kiyaye mu Allah ta'ala ka tsare mana aqidan mu da kuma addini wa ithbatul uluhiyyati lillahi azza wa jalla da kuma kokarin tabbatar da bauta ga Allah shi kadai fala yakfi nafyu kenan kore bautan wani Allah kadai ba zai tabbati ba sai ka tabbatar da bauta ga wani shi kadai ga Allah shi kadai wala yakfi ithbatu to kuma tabbatarwan kadai shi ma ba zai ba zai aiki ba bal la budda min al-ithnaini muqtarinaini dole ne sai an hada waɗannan abubuwan jama'a guda biyu annafyu wal ithbat korewa da tabbatarwa kore bautan dukkanin wani abu wanda bawa ba ba Allah ba tabbatar da bauta kuma ga wane ga Allah shi kadai ba tare da abun tarayya ba jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka tsare mana imani mala yace wa tafhamu hadha haqqul fahmi in arafta uslub al-qasr to zaka fahimci wannan matakar fahimta idan ka fahimci uslubi da kuma tsari irin na ainihin wato qasri ma'ana na takaita zance fa anta idza qulta domin kai inda zaka ce zaidun shuja'un zaidu mutun ne gwarzo an gane wannan ko to fa inna hadha la yanfi an yakuna hunalika ma'ahu min ash-shuja'an siwahu to wannan ai bai kora ce kuma akwai sauran mutane wanda suke su ma gwaraza ne irin sa ko ko jama'a amma da zaka ce zaidu shuja'un ne amma kuma ma'ana ka ce la shuja'u illa zaidu ba wani gwarzo sai zaidu kaga nan ka tabbatar da cewa shi kadai ne amma da kace zaidun shuja'un zaidu mutum ne wanda yake gwarzo to wannan yana wannan yana koyar cewa ba wani gwarzo sai shi a'a shi dai gwarzo yana karan kansa amma akwai saura ko kila ma wani yana sama da shi to shine kamar ka ce illa Allah sai dai Allah sai dai Allah ce Allah ne abin bauta Allah ne abin bauta amma baka tabbatar da cewa sai shi kadai ba jama'a an gane wannan ko malai ce fa anta aidan na'am فإن هذا لا ينفي أن يكون هنالك معه من الشجعان سواه wannan bai kora a ce akwai sauran gwaraza irinsa bal man huwa ashja'u minhu a iya samu wanda yafi shi gwarzantaka ko walau qulta amma da zaka ce ma zaidun bi shuja'in zaka ce zaidu ba ba gwarzo bane fa anta aidan lam taj'al bi hadha an-nafi 'adam ash-shaja'ati maqsuran alayhi kaga anan ma baka takaitar da wannan ainihin wato rashin jarinta a tare da zaidu ba shi kaɗai ko a iya samun waɗanda suka fi shi ma lalacewa wajen rashin jarinta yi ina fata an gane wannan walakin naka sai dai in kulta inda za ka ce ma shuja'un illa zaidun ka ce babu wani gwarzo sai zaidu kaɗai faƙaɗi wa hatta hu hina irin bishija'a kaga ana shi shi kaɗayin ta da mai shi ka kadaita da mene da jarumta an gane wannan ko Allah ta'ala ka tsare mana imani mali yace oke nan wannan gaba gaskiya tana da tsawo an gane ko zamu tsaya nan insha Allah ta'ala da fatan Allah ta'ala ya tsare mana imani jama'a karatun tauhidi yake in aka fara shi zaka dinga jin dadi a zuciyarka ka dinga jin ainihin wato madaran dadin karatun yana ratsa ka saboda karatu ne wanda yake da alaka da ruhin dan adam kai tsaye tunda fitra ce halitta ce ta Allah kai ta Allah da bauta jama'a in kaga mutum yana ainihin hada wanda Allah a wurin bauta to ya riga ya sauka daga wannan tsarin na halitta da Allah ta'ala ya riga ya halice shi Allah ta'ala ka tsare mana imanu Allah ta'ala muna roƙonka abinda muka karanta daidai ka sa mu tarayya a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala gafarta mana Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu a kan wannan kalma ta tauhidi Allah muna roƙonka ka sanya kalmar mu ta ƙarshe ta barin duniya ta zanto la ilaha illallah Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayan ka nagari Allah muna roƙonka tara mu a cikin aljannar firdausi fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته